اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا سبت ساعه شدة ga watan shawar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Khattab a karatun babban littafi littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami a Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif az-Zabidi ya rubuta wanda yana daga malamai na karni na takwas wanda a shi hijira tana da shekara ɗari takwas da goma sha uku ya rasu hijira tana da shekara ɗari takwas da casa'in da uku allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa jin kai da rama allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci duk abin da za mu karanta wannan shine karatunmu na farko bayan hutu na azumi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana ibadu da muke cikin wata azumi ya kare su daga rushewa kuma Allah ya arzuta mu da zarcewa da kuma ci gaba da ayyuka kyawawa da kuma halaye wanda muka koya a wata Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana lafiya da kuma kwanaki cikin bautar shi sai mu yi kokari kenan mu ɗabbaka suna ta sufi shawar wanda yana da suna ta mafala sallallahu alaihi wasallam da dukkanin wanda ya zama su ya yi ramadan kuma yana daga abin da yake ƙara nagarta ne bayan nagartar da ta gabata wanda alama ce da take nuna amsuwar ibadar bawa a samu cewa gazarci a cikin aikata kyawawan ayyukan da ka koya a ramadan in muna tsayuwa awa uku mai kiyamun laili ko da minti talatin ne muna iya ɗauka idan ko da suratul fatiha kawai za ka yi kowace raka aka ba da minti biyu kaga zai zama to ka samu wannan raka a goma sha ɗaya sai ka shiga layin waɗancan kanun kalilan mina lele ma ya jahu sai ka shiga layin waɗanda allah ke ba su ka tajafa jirgin hannun mazaji ya rikuna rabon kafan wa sama wani mara da ƙananan yawan fito za mu tashi ƙarƙashin hadithi na 278 ƙarƙashin tarjama baban da imam bukari yayi babu ta'awunu ta'awunu fi bina'i masjid baban da zai karantar da mu at-ta'awun taimakekeniya wa juna fi bina'i masjid wajen gina masallaci addinin musulunci abu ne dunkulalle umarni ne dunkulalle ta'awunu alal birri wa taqwa ku taimaka ma juna akan duk wani aikin nagarta akan duk wani abin da zai zama to tsoron Allah ne yana daga abu na gaba gaba gina masallaci sau da haka a ta'awun wani ya bada guri wani ya bada karhi wani ya bada dukiya wani ya bada lokaci to haka ake so fi bina masjid ko dai ginu na hakika a sa bulo da bulo ko kuma a haɗa dutse da dutse ko kuma a haɗa kenan duk abin da za a iya haɗa ko da ice ne almuhimmu dai al'umma ta taimaka wa juna kowa ya zama ya sa kasance wannan za ka ga shi ne ya kusa da ikilasi shi ya kusa da cewa na kowa ne amfanin kowa ne amma inda za a ce mutum ɗaya ne zai jagoranci yin komi da komi to za ka ga wani lokacin mutane suna jin tsare-tsare wajen cewa a ɗora limami aka yi nadawa sabkewa sai zama halin hannu da akad a hannun mutum ɗaya amma inda za a ce al'umma ce ta yi taimakekeniya to za ka ga yanzu limamin zai zama to na al'umma ne duka gabaki ɗaya ba wai na mutum guda ba ne ba to wanda yana daga amfanin al'a'un kenan fi bina'il masjid yana daga abin da kuma muka samu rauni bangaren shi taimakekeniyar gina masallaci za ka mafi yawa mutane suna rayuwa a wani ƙauyen da ba masallaci amma suna ta kai komo a sha'i ta gina musu ka za ta gina musu ba za mu iya ba mu mai iya ƙarfinmu amma ya ka ga wasu in za a gina aka ce su kawo ruwa da ƙasa to kuma he abin ya basu ma'ana sun yi kwammacewa kawai a zamna babu masallaci to kaga wannan kuskure Allah subhanahu wa ta'ala sa mu gyara ana bi sayyidina al-qudri radiyallahu anhu annahu kana yuhaddith yawman حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنا لبنا وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح عمال تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن daga abu sa'id sa'ad ibn sinan al-khudri Allah kare ra'a gare shi annahu kana yuhaddith yawman wata rana yana ba da labari yuhaddis yoman hatta ata zikir bina masjid har sai da ya zo ambatan ma'ana labarin gina masallaci na mazana salasala almasjid kina a nan gurin almasjid wanda yake sananne masallacin mazana salasala tunda masallacin makka mabaniyin ne kenan kafin wannan lokacin kina almasjid masjidar rasul faƙala sai ke kunna na min labina labina mun kasance muna ɗaukar tubali tubali labina shine birgi na yumbu na laka wa amma labina ke ne labina ke amma amma shi kuma bibi yake ɗauka mu muna ɗaukar ɗaya wannan yana nuna jajircewa da gabare gabare wajen harka ta addini sun so samu ne in mutum ya yi wani abu to kai kuma ka yi linke shi fi zalika fare tana fasil mutana fiso shi yasa sabai suke cewa ba taba tseren wani abu ba da tsere na bakar face sai ya mana kuntakau akan wannan to haka ake sa a lamari na Allah in kuna zuwa makaranta daukan karatu guri biyu inda dama kai kara ya zama guri biyar in kana zuwa so ɗaya kara ya zama so biyu in wance yana zuwa so kaza kai limka wa ma lamina sai ne lamina sai in ana hadda hadisin da aka dauka kai ya zamanto kai kake bi ba shi kenan ka haddace na gaba ma in yaso wanda ma za a nema gaba kai ka haddace shi fara'awun nabi sarasa manzo sarasa sai gan shi ma'ana yana daukar biyu fajala ya kudu turaba an sallallahu alaihi wasallam saboda tawali'u na waki sai ke karkafe mai kasa kaga lokacin da ya tarro sai da na ali ya kwanta sai ke karkafe mai kasa yana kum aba turab kum aba turab to nan ma ana yanfudu turab an da hannunsa ne albarka yana kakkabe mushi kasa kale ka ga tawali na manzo Allah sallallahu alaihi yanzu wane ne zai wannan wani ya masa an shi ma ba zai kai wani ya kakkabe ma baban shi ma ba zai kakkabe ba amma kale ka ga manzo Allah sallallahu alaihi yanda yake ilma ta wanda yake fadil akan mafudud manzo sallallahu alaihi wasallam yanda yake kakkabe ma amma kale ka ga saboda tawali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna tashiji ana sai ya zamanto malami ya zamanto baba ya zamanto murabbi shugaba yana canja al'umma kar ya zama kana jagoranci amma kullum za ka ma mutane allah wani kaga nan sara sai na ciya fiyayyu shugabanninku wanda kuke musu addu'a suke muku addu'a wanda kuma suke a sharare wanda kuke la'anta suke la'anta to ana son koda shugaba ne dinga shajja a talakawan shi gaskiya mun gode ma Allah mutanenmu gaskiya mutane ne masu haƙuri mutane ne masu kaza saboda waɗansu sun tsige shugabansu sun mai bone saboda gurasa wasu kuma sun ma shugabansu bone saboda yanko kaga ai a wani fitina na tunisi ai kaga sababin wani dan sai da kafirwi ne wanda aka tora mashi jangali yayi yawa aka dora mishi rabano da yawa aka dora mai jambo kaga daga nan ne ya watsa ya san sai kona kanshi kawon fitina daga nan masar libya ina ne wata fitina ta lasu siban nan da zina kwanan mu ko khasa to amma mun kuma sai a zuwa fama ma shagon fakire ka je kana jiran layi biyan ma kudin in ma aka ce ba aiki kuma yin gobe ba ka zo ba ka bambare saboda biyayya Allah sarki mutanen ma'ayi akwai abin da kaga baka bambare ba kawai takarda ce aka makala ba kwado ruwa nan ba amma baka cire ta ba saboda biyayya kasa aina ake tabbata salafiyanci eh ga salafiyanci na hakika ne baka bambare ba kaga sannan kuma abu na biyu ka dauki misali mutanen sudan saboda gurafa da albasir duk wannan gatan ne wa'annan wa mutanen a duk duniya ana lissafa talaka matsayin masu jin daɗi amma sau da kawai kara man gurasa ko biredi ya yi tsada kuro aka tada bala'i aka tsige albasa sau da biredi ya yi samun gumiya ya isa abin kuma saboda wani alkhairi to banda kuma masu tsine ma shugabanninsu masu la'anta su wani saboda shinkawa wasu ya ga saboda an hana shiga da shinkawa su yi sai to amma mu shi kenan duk kisan mutan da ake mana to kaga ya kamata shugabannin su dinga jinjina ma mutane din to haka ake so in ɗaliban ka ne ka dinga jinjina musu yanfudu turaba an wa yaqulu yana ta waya amma yana ta kai ta amma kalma ce wadda take ta tausayawa da kuma jima mutum ciwo da kuma jiyan masa damuwa kan wani abu wai ha amma kai ta amma Allah cika amma ta tulu fi'atul baghiya tawaga jama'a ko yanki wanda suke sun yi zalunci su ne za su zama sun kashe shi ya ri'uhu ila janna shi yana kiran su zuwa ga sababin abin da sababin shi zai kai su aljanna mana yana kiran su zuwa ga ta'atu lakum am kaga shi yana kiran su zuwa ga su zo su yi ma shugaban da aka ma mu baya a biyayya su ba sai da na ali radiyallahu ta'ala anhu biyayya wa yad'unahu ila nar su kuma suna kiran shi zuwa ga abin da zai iya ja su shiga wuta saboda yin tawaye ga shugaba ɗaya ne daga kaba'irul zunub shi kuma kaba'irul zunub kaga sababi ne da yakan iya sawa in Allah bai ya nema ba ka shiga wuta to kaga nan sanatan sai bayyana wannan amma iya daga wanda suke fi'ana sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kuma a cikin abin da aka samu na ijtihadi na sahabbai tsakanin runduna ta sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu dukkansu waɗannan jama'a na sahabbai a istihadin da suka yi wanda dole duk wanda ya istihad inda aka istihadi akwai mai dace ma daidai akwai mai kuskurewa man istihada fa asaba falahu ajra wa man istihada fa aqta falahu ajru wa ma'ana jama'ar bangaren sayyidina muawiya ba wai sun yi tawaye bane dan sarran ba irin da wanda suka yi bane dan gurasa ko saboda yambo ba irin wannan bane su sun yi ne akan tsoron Allah suna ga cewa yin haka na shi ne tsoron Allah a istihadinsu a hangensu to kuma kaga waɗancan su ma istihadinsu ne to amma wancan bangaren na sai na Ali su ne istihadinsu ya dace ma ne su suka dace ma lada biyu su kuma waɗancan wanda suka kuskure sai zamanto suna da lada ɗaya kenan su ba a san rai bane ba ya zamanto haka nan ya faru amma mu a yau ba ka zo ba ka tada tawaye a yi ta karkashe mutane ka ce ai istihadi ne a aikawa a hili take in ka zama duk wanda ka zama sababin mutoshi to sai Allah subhanahu wata'ala ya tume ka akan jirin shi ya ce wa yad'unahu ila Allah shi yasa kaga magana ta magabata a fida ta ahlus sunna wal jamaa imsaku amma shajara bainahum kamewa abin da ya gudana tsakanin sahabbai kuma ya karke ka'ida duk abin da ya gudana ijtihadi قال يقول عمار عمار هيك اعوذ بالله من الفتن اعوذ بالله من الفتن yace ina neman Allah subhanahu wataala ya mun kariya daga fitina kale kare ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yad'uhum ila janna ashe fitina ana neman sarin Allah daga ita ko kai kake kan gaskiya ko da kai ne akan gaskiya ba za ka dinga kwantalo fitina ba addinin musulunci ba a san wannan bayan Allah na gari wa idza qatabahum al-jahiluna qalu salama bayan Allah wanda suke na gari sune waɗanda ba su tsayuwa a fitina saboda alqa'ilun fiha khairun min as-sa'il wanda zai zauna ya yi wanda zai tafiya a lokacin fitina ana son kalazumci zama kalazumci sukut kalazumci kaza inda ya zama to jama'a guda biyu ta masu imani suna fada to kai kuma sai ka kauce ko da kuwa kai kin kana daga waɗanda suke bangaren gaskiya shi yasa ce a'udhu billahi minal fitan ina neman Allah mana tsare daga fitina takan iya yiwa kai a bangaren tawakkal gaskiya kake amma kuma abin ya zame maka fitinar da Allah ba za ka ci nasa ba za ka ci kenan ba za ka ci jarrabawa ɗin ba wadda ta faru a ciki wanda ya nuna yadda sabai suke tarayya wajen gina masallaci sannan kuma a lokacin da ake irin wannan babu zancen ka miƙe kawa ka ce kai shehu ne ko kai ka ba da kuɗi ko ka ba da kaza ana son kai jihari da dukiyarka da kuma ƙarhinka da kuma lokacinka babu mambana masjidan wannan babu zai mana bayani akan mambana masjidan hukuncin ko ladan wanda ya gina masallaci an usman ibn affan radiyallahu anhu inda qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hina bana masjidan rasul sallallahu alaihi wasallam قال إنكم أكثركم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة daga Usman bin Affan khalifa na uku na manzana sallallahu alaihi wasallam inda kaulin nasu fi lokacin da mutane suke faɗi dangane da shi bayan abin da ya kokari na tajridil masjid da kuma kokarin canza mushi ababe da kuma kokarin kenan sanya da kuma kokarin kenan kawatawa ma'ana sanya dutse wanda yake da zane mun wuce a baya asalin masallacin manzana sassan lokacin shi birgi ne na laka da kuma kure da aka yi amfani da kuma kaba kenan gimshikin kuma shine itace na kuri sai dai abubakar da ya zo sai bai kara komi ba a halin siffar yadda yake lokacin ma'aiki sai dai umar da ya zo bai kara komi ba sai ya gina shi a bisa dai yadda siffar yadda yake a zamanin mazalar sarasara sai kara gimshikin na ice ma'ana na katako sai kuma sai dai na usman radiyallahu ta'ala anhu shi kuma sun mahayyar usman sai dai na usman sai canza fa zara fi ziyada kathira sai ƙara faɗaɗa shi sannan kuma sai gina shi bin ijara al-mawqusha da dutsi dutsen da yake da zane wal ya yayi amfani da sumuki wa ja'ala umuduhu min hijara mawqusha gimshikin ma sai aka yi da dutsuna wanda yake da zane sai kuma aka yi rihikin tare da itace waɗanda suke kenan na kuri aka yi rihi kenan wanda yake kwakwara kaga kenan an gaggayyara shi to a lokacin inda kaule na tafi da sai na Usman ya yi ƙoƙarin faɗaɗa masallacin daga siffar da yake a da daga tsarin da yake ya canza mai kuma tsari akan tsarin da yake a da to sai mutane suke maganganu dangane da wannan hina bana masu yi da rasu da sarasa ƙara sai cikin na kuma aksar ko kun yawaita kace na ce wannan yana nuna ba laifi ba ne shugaba inda ya ji mutane suna ta gunaguni suna faɗin wasu maganganu zai fito ya yi bayani kar ya kare shiru ya ce kawai shiru ta gaya mu barna take faruwa a shiru daga nan gurin da ya ji sun yawaita sai kuma ya fito mi sai bayyana ma mutane ya ce ina kuma aksar kun yawaita maganganu dangane da wannan kenan tsari da aka yi da kuma wannan canji da aka yi wai ne sami tsoro suna masu canji ku sani cewa dalili na na juma ke na ca man bana masu gidan duk wanda ya gina masallaci yabtage bihi waje Allah yana nufin fuskar Allah ma'ana ya gina masallacin da ikhlasi bana Allah lahu mislahu fil janna Allah zai gina mai kusan kucin shi a aljanna kenan na ƙara mai wadi dan in samu babban gida na ƙara mai kwari dan ya shima na ƙara mushi wani abin da zai zamanto ya kyautata shi saboda ya zamanto kenan na samu kawataccen gida saboda mislahu kwatankwace shi fil janna a gida aljanna a wata ruwaya walau ka mafa walau ka mithla asqata ko da gwargwadon gida ne na dirwa sai aka zabi kenan wannan dirwa saboda tsuntsu ne ba da suka ce wanda bayan ginin shi a dutse ko kuma a bishiya ko a kaza yakan yin kwai kenan a ƙasa to kaga masallaci ma a ƙasa ake ginawa shi yasa ba zaɓo wasu tsuntsayen da girman su kamar shi ba wasu tsuntsayen da suke da shekafin su kaga ai ga ragowar tsuntsaye nan daidai da ruwan wanda kuma suna da shekar su girman su ya shi sannan wasu ma ba su ma kai shi ba to ba wai karanta aka kalla ba ba kaza aka kalla ba an kalle aina ita ruwa take yin kwai aina take yin shekar da take gidanta kenan ba a dutse ba kamar yadda wasu tsuntsaye suke a dutse ba a bishiya ba ba a ƙasa shi ma masallaci kuma a ƙasa ake gina shi yasa sai aka shabba ma'ana kaiwa ƙarshen karanta ko da yaya karamcin masallacin yake to bange subhanahu wata'ala mai karamci zai gina mai katafaren gida a gidan aljanna sai aka sa kaidi yabta gaibi wajen amma shi yasa abul faraj abdurrahman ibn jawzi yake cewa dukkanin wanda zai gina masallaci sai kuma ya rubuta sunan shi ya ce wannan bai nufi Allah ba ma'ana yanzu in ka rubuta masallaci ba san ka zo kuma sai ka rubuta kai sunanka mai gina masallacin ya ce ka nan gurin shi ma haka kai da aka ba ban gina gina masallaci ai ka ba kai bane ka gina man fana masjidan da kudin shi da duke a nan gurin ba wai mai ginawa ba na kwantara kai ne misali sai aka baka kudi amshi gina mun masallaci yanzu ba ka ce ba kenan kai ma kayi saboda a'a lada yana gawa wanda ya sa ka kai ai kawai ma'aikaci ne kai ma'aikaci ne menene naka idan ka kyautata ka samu kai ma ladan ka saboda karamcin Allah subhanahu wataala amma asalin mai dukiyar wanda ya zuba mai hilin shine yake da wannan yana yabtage bi wajen Allah zaman to yana nufin fuskar Allah subhanahu wataala bana Allah lahu mithlahu fil janna sai na Uthman sai musuluni akan wannan mu ce da asar na Abdullah ibn Umar da Anas ibn Malik suke cewa la tuzakkarufunnaha kama zakkarafat al-yahud wal nasara lalle tabbas za ku zama kuna kawata masallatai irin yadda wa yahudi da nasara suke kawata masallatai aka ce mafi rinjaye duk sun tsaye akan rashin halaccin yi ma masallaci kawa da kwalliya duk da hanafiya suna ganin cewa ba laihi ba ne duba da yadda mutane zama suna kawata gidajensu daga baya to wannan sai bayi zuwa ga kyautatawa da kawata masallatai don kar ya zama mutane sun yi sako-sako ko sun raina masallatai badaruddin ibn munayyir shi ma haka ya ce kenan lokacin da mutane lamma zakarfun nasa buyutan da mutane suka dinga kawata gidajensu to wannan sai baya zuwa ga kyautata su ma ginin masallatai li'alla du'ala dan ka ayi sako sako arena masallatai to dan an kyautata masallaci masallacin da zai zama to an fadada shi ba dai bai ke da wanda ne za a matsayi saboda mizu masallacin da za a kawo waɗansu abeban da mutane za su bukata ba zai zo ɗaya ba kenan da wanda babu kawai misali a ce an sa abin sanyi kaga zai ba da damar masu karatun ƙur'ani su tsaya zai ba da damar masu yin azkar su tsaya saboda ne in kaho ta ma rana ce za ka ɗauka nan kuma ka tattaro za ka ka shigo ya kaci sanyi kare kaga za ka tsaya ka yi azkar a natse to kaga in kama masallaci abin da zai shayo wannan kana da lada kawai misali za ka ga wasu masallatan masallatan za su je kowa sai je da dardumashi wani masallacin kuma ba mai zuwa da dardumashi menene yasa saboda ya samu kyautatawa da gyarawa to yanzu wannan kaga akwai kwatankwace kenan mr hukin na ya sha bamban da kuma wanda yake wancan to gwargwadon yadda ka kyautata gwargwadon yadda zai zama to mutum ya samu sakamako babin ya kuzu bin sani na mulki zamar rafin masu wannan babin zai nuna mana ya kuzu mutum ya yi riko ya kame bin sulin na da tsini jam'i na nasir na kibiyar shi zamar rafin masu in ya zo wucewa masallaci idan ka zo za ka bi ta masallaci kawo ka shigo masallaci to abin da ake so ka kame tsinin kibiyar ka ko takobin ka kai kasar shi so da in ka bar shi a rataye tsinin kibiyar kenan zai iya cakar wani illata shi zai iya sanya barazana wani zai iya daukan ma ka shigo ne daukan fansa ko na sai ka tare hankalin mutane to shi kuma guri ne da ake bukatar mi nutsuwa guri ne da ake bukatar nutsuwa shi yasa kaga masallaci gurin amnu ne ba so ka zo da takunkumi ko ka yi rauni ka ne huska ka ba gane waye ba la'alla ka ga wani ne ya zo ɗauki fansa sai zama to inda koyi na mara gaskiya duk sai samsamta yanzu sai a rasa nutsuwa to ya zama to huska kowa a ne da take babu zancen wani rufa rufa sai kuma kenan sai kuma kenan bangaren abin da ya shahi makami bindiga ce takobi ne kenan sai zama an kame alamar kenan mai zama lafiya alamar zama lafiya haka kuma in ya zamanto inda da akwai rashin aminci ne kamar misali lokutan sa ba babu mai shi ma baka zo ba da wata yar safon ɗinka ka aji ta yadda zai zama duk mutane ba su da aminci shi ma ni yana cikin wannan ana sai zaman to kenan akwai aminci kuma kaga karkashin nan ko bakalle da irin kuskuren da zaka samu cewa wasu uwaye suke barin iyansu musamman a watan ramadan yara ya kaga su dinga zuwa kai tar bindiga suna cewa kaga wani lokacin mata suna sallama suke jewa to kaga wannan hadari ne mai girma suna bujiro da iyansu zuwa ga Allah ya isa da Allah tsini kaga tuntun yaranka tun yana yaro ya dinga zalunci a watan azumi ana mushi bakar addu'a kuma suna da haƙi cikin wannan kaga suna da haƙi la yahullahu jarum su ibn al-qawl illa man zulim mutanen nan suna da dama cikin abin da aka musu na ba daidai ba to kaga wannan duka ya kamata ya zama to masallatai an nisanta su wannan kaiwa matuƙa kenan wajen ma abin da yake kankanin abu ina kuma ga aikatawa ina ga aikatawa kaga akwai hatsari ba karamin hatsari ba عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مر رجل في المسجد ولم يازو يا وتي مصلاتي وما هو صيامه tare da shi da mashin sa fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ce amsik bi nisaliha kame tsinin wannan bukhari ya fitar da shi a kitabul fitan babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam alaina silaha fa laysa minna duk wanda zai dauki makami ba mu ba shi ma'ana alaina akan mu al'umma musulmi shi yasa sima ce ta kawarijawa ya kar yan uwansu musulmi man amala alaina silaha fa laysa minna wanda zai dau makami ba kan cikin mu bane saboda musulmi ba san shi ba da kashewa dan uwan shi musulmi to kaga duk wanda zaka ga ya dauki wannan kenan ya fita daga da'ira ta al'umma musulmi wajen ayyukansu ko da kuwa bai kafirta ba kenan ya aikata abin da yake ba aikin musulmi ba babin murura fil masjid babin da zai nuna mana hukuncin bi ta cikin masallaci mutum ya wuce ana bi musa radiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam qala man marra fi shay'in min masjid min masajidina aw aswaqina bi nabli falyaqut ala nisaliha la yaqir bi kaffihi muslima daga abdullahi ibn qais Allah kare ra gare shi maji sarasa ya ce man marra fi shay'in min masajidina duk wanda ya zo girmawa ta wani abu da wani daga cikin masallatanmu ma'ana guraren ibadarmu wannan ya hada masallaci ne makaranta ne ma'ana gurin da aka rike shi don bautar Allah subhanahu wataala amma hadithun ba yana nuna ba halaccin a mai da masallaci hanyar wucewa kenan wannan sai inda wani uzuri ko wani laruri na kabe ka wuce amma in ba nan yana daga alama ta ƙarshen duniya mai da masallaci hanya mai da masallaci hanya ka gani kawai mutum mai da masallaci gurin shige da wuce yanzu karar kamar masallatan kasuwa an yi kowa biyu ko na tasha ɗaya ci ɗaya wace to ya ga kawai mutane wai kai ya kewaya sai mai da kawai gurin shige da wuce shi to kaga akwai rashin abin nan ciki rashin kimanta gurin da manufar da aka yi shi ba yi shi ba dan ya zama to kenan gada wucewa ko kuma hanyar wucewa an yi shi don bautar Allah subhanahu wataala man marra fi shay'in min masajidina nan sai aka wara gabatar da khairu fiqa'il ard masajidha mafi alkhairin fikiran kasa masallaci sai aka kawo au aswaqiha ko kuma kasuwanni kaga mafi sharrin guri kuma kasuwanni sai zo jabi na male da wani kibiya nashi fale a kuzu ala nisari ya kafin tsinin wannan mashi la ya aqir bi kasri muslima kar ya zama da tafinsa da hannunsa ya zamanto ya illanta wani musulmi kar ya zama ya illanta dan uwan shi musulmi da tafinsa kaga wannan yana nuna hatsari na raunata dan uwanka musulmi ina kuma ga kashewa wanda yake musulmi musulmi da aka ce la'antar musulmi ma la'anar musulmi ka azali la'antar musulmi kamar ka kashe shi musulmi wanda ya zamanto aka ce musulmi dan uwan musulmi ne bai zubar da jini shi bai mushi kaza musulmi wanda aka hana shi yayi mari kai aka hana cutarwa da magana ma to ina kuma ga cutarwa ta hanyar zubar da jinin mutum balantana kisa gare shi kenan la ya kuri bi kafihi musliman saboda hatsarin kada ya je illanta dan uwan shi musulmi da kafinsa wannan ya nuna kenan hukuncin in ka zo zaka bi ta masallaci ko cikin al'umma ko kasuwa shi yasa malam sai aka kawo kasuwa saboda kaga kasuwa guri ne wanda yake na taron jama'a to gurin taron jama'a na addini ko gurin taron jama'a na al'ada na abin da yake halal kenan ya ka bada misali da masallaci sai aka bada misali da kasuwa sai ka gama ko da taron siyasa ne zaka ga wasu guraren ana tarurrukan siyasa sai ka ga da mashi da kibiya da barandami da adda da wane ne duka to kaga abin babu abin da akwai barazana ga al'umma ta musulmi shi kuma addinin musulunci da ya raba da astarhi tsoratar da al'umma musulmi ba a ya raba da wannan wannan abin da ake bukata ke ne zaman to ka zama dalilin kwancin hankalin dan uwanka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da babu shi wani fil masjidi wannan babu zai nuna mana halaccin shirin waka a masallaci a nan gura ana nufin ashir ashirul arabi wanda yake da auzan nashi ba wai waka ba wannan alghina wanda muka sani tare da kaɗe-kaɗe wanda ya zamanto ta zamanto wata musiba daga musibu saboda tana daga cikin alamomi na ƙarshen duniya alamomi na ƙarshen duniya kaga komi ya zama kawai waka ne har ma ya zamanto waɗanda suke mawaka suna daga ma masu faɗa a shi a duniya sai kaga to me matsayin shi kuma mawaƙi a tahiyar siyasar duniya ko siyasar ƙasashe ko kaza amma sai kaga hatta da gina gwamnati mawaƙa suna da ruwa da tsaki suna da kaso na gaba-gaba sai ka gaba wani masu a gurin 'yan siyasa ma gwargwadon bakin mawakinka gwargwadon mabiyanka saboda me yasa ƙarshen duniya zai zama wanda suke kenan kaskantattun mutane koma da baya fasu kai su ne wanda za su zama to sun su shugabannin mutane zai zama sayidin nasu a razilu kiyama za ta tsaya shi akan wanda suke koyi suka zai zama lokaci ne wanda za a samu roye biza za su zama su ne masu fada aji su ne masu faɗi a rajin tafi ya takallama fi amarin amma za ka samu cewa iri-irin wannan su suke jagorancin irin wannan da ya ga ɗaukin ma kudin kuli an ba wani basikin mawaki kudi mai ɗumbin yawa saboda ne ana ga wanda suka yi yawa fasikai ne kaga kenan ne shi kuma waɗannan duk mabiyin shi to shi yasa sai kaga suke amfani da iri-irin waɗannan to kuma har mata kai babban musiba ma mafi girman musiba wakar ma da aka addinan da ita yanzu ka dauki duk waɗannan mawaka wanda suke na gusu da ma har ma wasu na kasashen nasara da wasu na kasashen larabawa wai za ka ga su sun wuce matakin fas da su ma malamai ka san mawaki yana da wannan siyar da marubutu suna da wannan kawai sai ka ga bagar kawai sai ka ga wai mawaki shi ma wai allon bayan wai ya nuna muku ya ba ku imani ba na sun goya musu ba to da Allah ka to shin aka yi haka aka yi haka ai kiyama za ta yi ba ai aka yi haka kuma kiyama za ta yi to kaga me yake jayo wannan shi ai wasu daga mawakan ma ka dau yadda ake guriri kansu yanzu irin wanda suke mutuwa mawakan wannan su wani fadar bege su wane ne mutanen da suna yawo da matan banza inda za su yi waka wiwi da kwaya da wani ne da ana tasawa to kai yanzu irin wannan wai mutum mutu kawai sai an ta shara da karya ya haska an yi wane ne an yi mawarkin wane wai a nuna ba wannan waliye ne kenan kan ku gansu haka ku ne kuke ganin su amma waliye ne ka gani to wannan abin iya daga babban musiba balle ma irin waka ta samari din nan ka gan ka dau ibn al-hajj a cikin al-madakan da yana koro siyaki na raddi ga sufiya akan kirin abeban da suka kirkira karkashin yana bayani akan bid'a ta muridi kaga a ci sai ke ka daga cikin munin abin irin yadda zaka samu zawuyoyinsu ana samun matasa suna rawa amrin suna rawa suna waƙe sai ke cewa to kaga wannan waƙar da samarin suke da wannan kiɗin ta yi ma waƙa da rawar da 'yan mata suke ya ce kaga ta wannan samarin ta ma hita yanzu wannan da ake gayyata wa masu kiɗin mandiri na masu dage samarin nan ka san su wasu ganin suke gane ibada maimakon a gayyato waɗancan masu orkes shi ba miskini bai san ba in za ka irtuka ba a kafu da ne to gwada ka gayyato wancan karuwan matan su zo su yi rawa yayi ka gayyato waɗancan samarin su zo su abu na farko ma da suna addini na biyu da rawar samari da rawar 'yan mata wadda ta yi karamcin sako ta 'yan mata ma'ana rawar mata ta yi karamcin sako a kan ta maza tare da kowannen sako ne amma ta su matan ta yi karamcin sako a kan wancan sannan kuma su wancan sun san fasikanci su su kuma waɗannan wani sunan ibada su to kaga duk tsarin shi ne sai biyo maka ta baya sai kawo ma kaga sai kaga su masu wannan gani suke addini ne ɗan ka ida ma sai a yi salati sai a yi addu'a ka gani babu shirin filmasi ana hassan bin sabit radiyallahu anhu daga hassan Allah ƙarin ra gare shi annahu tashahada abu hurairah radiyallahu anhu ya nemi shaidar sayyidina abu hurairah zame mai shaida yace an shirka ma ina maka magiya da Allah ana sami ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai dan Allah ka zame mai shaida ka ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ya Hassan ajib ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hassan ba da amsa madadin mahaifi Allahumma ayyidu bi ruhil qudus Allah karfafa shi da ran tsarki qala abu hurairah na'am abu hurairah ce fa kaga amirul hadith kenan amirul mu'minin bil hadith sai da abu da wanda yake nuna cikin sahabbai ma sun san cewa sai da abu wani da bai cire ma kowa hula a wajen sunna ma'ana wajen hadisi shine rumbun tsini kundi na hadisan manzana salasar shi yasa sai ya ce kenan an shudaka ina maka magiya da Allah an shudaka ma ina maka magiya da Allah subhanahu wa ta'ala shin ko ka ji manzana salasar yana faɗin wannan wannan ya nuna yadda safon manzana salasar suke ta harbi da takatsantsa da kiyayewa hadisan manzana sallallahu alaihi wasallam wanda iya daga musibar da muka samu kan yau babu abin da aka mai da araha kama hadisan musamman sarrafa kowa ya kawai ya kaji mutum annabi ya ce kaza annabi sarasa ya ce kaza wata magana ma wani mawaki ne yi da wata magana ta usman ibn fodiyo ce wata kawai ya kaji mutum yana ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya ce kaza kaga to kaga babban hatsari to hatta da cikin sahabbai suna takatsantsa shi yasa wani abun wani sahabi ya hode ya sace ka kawo shaida to haka aka ɗauko wannan abu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kariya ga addini da musulunci al-islam min addini islam sarsara tana daga addini walau da islam da kala man sha'a ma sha'a shi yasa tun daga wancan lokaci har yau kaga ana takatsantsa da mutum ya gama ya ce wai hadisin ne inganci a ina za mu samu hadisin to in wanda yake wannan ne kuma nan da zai kafa sai a taga argowa to ku masu ilimin gardama ko da kuka yi karatun gardama ko masu kaza ko mi mamun kirai ka gani to an bari kawai kai ta wadin kowane shaci wadin ka ba tare da wannan ba a addini shi hujja ne istinadi ne kar ka taba yin rawo ne yazo kawai ya gaya ma magana ba raga ma ba canku haka kawai ka mai kauya mala hadisin nan a yayin in ma kana ga abin da ya mai dauko littafin faro faro ya karanto maka ka gani kare je hada wata jumla shi ta gani al-istinani min adi shikenan kaga babu wani wani tacce ne ya ga abin da addini in kaga yau mutum ya sa kai amma komai a ne kuma irin wannan ba da ka cewa a wanda ya wadi abokina ne ko tahiyar mu da shi a a kawai mutum ya wadi ya faɗi dalilin matsayin manzana sassan gurin ka ya matsayin shi har ka ce bare kawai dai na gane shi ne ta hukume ta shi a'a babu wannan yanzu kuma ka kuma ta shi ka rusa addinin manzana sarsa ka rusa suna maki yadda shi bai ji tsoron Allah ba ya faɗa abin shi to kawai sai ka mushe wannan wa ya sa je har da ce muhtarul ahadith irin su jarratul nasirin irin su tambihul kafirina ba shi dai je haka ce dai wasu shajo ne ana cewa ga ingantattu eh to ka gani so ne libabul nuqul libabul hadis ya zo ke ba da hujja ka gani balantana ka ji ana tsawai hadisi cikin kitabun rama fi tubu wal hikima hadisi cikin sazinatul asara kai ba ma da magaran ba ma ina za ka ji wannan wai ka zo da hadisi cikin sazinatul asara littafin bokanci littafin bokanci ana ma zancen kundin rumbun tsumi na hadisai yau ka ce cikin sadira talasarar littafin bokanci kuma hadisan mazauna salasala ana zancen istinadi ka zo ma kana bin nan ko ka ji mutu yana hadisi yana cikin riyadu salihi yana cikin gudugun mara daga nan ma san kawai ba a bin kamfani yi ma wannan ai su bane ne tattafan su su ma cirowa su kai ke tara mu canji ka asali sai dai ni dan kawai dai ana nema a kai ka bango ne kai dai ga inda dai hadisin ka gan shi ya tuce kama ne ka ɗauko tun da dai lissafin musulunci ne sai ka ce to gashi amma in kaiwa ko kuwa ne a fage na ilimi da ka ce cikin ka za ka kwafsa littafin usul za ka koma a nan gurin baka zo baka dinga hadisin hafi zubin hajar ya fitar da shi cikin bulugul mara kawai daga nan ma san kai dan tsoguru ta abin da ne kawai dan ramba ne sai dai kawai a je ne kayi kokari da kayi kokari amma san baka san ba baka san ba abu kawai dai a je da sha'ani a je dai da sha'ani dai kayi kokarin ka ana shara kalan laqad saboda haka ya san ajib an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da amsa allahumma yiru bi ruhil qudus Allah ka karfafe shi da ran tsarki malaika jibril kaga hasan bin sabit shi yasa lokacin da wani ya aibanta sa da gurin aisha ka sa akwai irin wanda su in sun ga kamar mutum ya male to sai a kokari sai a zo majalisa ai kaga masu kuɗi ma suna da wani wani ya san buku shiri da mutuwa sai zo gurin ka sai dinga bata mutum mai abin nan to ganin hassan yana daga wanda jita jita ta ɗauke su dangane da lamarin aisha radiyallahu anha sai zo wai sai yake aibanta hassan a wajen aisha radiyallahu anha sai aisha ta ce ina karka kuma haka saboda shi ne wanda yake ba da kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani fa inna hu yunaqiu har rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce karka kuma zage shi karka kuma aibanta shi to amma mu kuma yau rashin adalci ka wasan mutumin sharri ne yake ma mutum za ka ce gaskiya ne ai ba a fiye da ɗaya haka su shari'a daidai da shari'a kuma ka samu ba haka bane kawai dan muku shani da shi wala yajriman lakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu idiluhu aqrabu taqwa imamu malik Allah ya ce da rama ce babu wani abin da ya karamci a zamanin mu irin insaki adalci yau shi muka rasa kaga zamanin su imamu malik ina ga mu yau ya sani ajmaru Allah ma yilu bi ruhil qudus to shin masu cewa hujjarsu kazansu hassan har ma suke kwatanta waɗansu da daga mawaƙansu da hassan shin hassan waƙashi shi ma da abin kiɗan da wannan ya yi ta kuma abin da wadatun ana daga bandiri ana kaza zuba wani kayan kiɗin da ake yi wanda makaɗa su yi face su ma suna amfani duk wani tsarin mawaƙan da ka sani kuma wanda duk ake yi na zamani ba irin waka da ba a ma manzana sarsa ta suna nan legogi yan wuri kada kada wakoki suna in ana zagaye maulidi ka je duka gani za ka gani kada kada kowanne ba mali na manzana sarsa wani suna nan ka ga da su ma an tsara ta wai ba mali ne na manzana da amma mabiyan shi an sassafta wando kawai kuma ana tsahiya da masu tura wata ebur wata tura ita kuro nan da ake gasa abin mandiri kuma cikin wanda ya naɗa wuri ɗin shi dan gwano shi ke na ana tsahiya ana ne na yi ga wani ce wanda ke san wuri da tramol gashi ana yi ana tsira ana yi ana nan kuma a yi ta tsahiya shi yasa kaga ba a san masu irin wani abubuwa mafi yawa masu yi Allah kayo babu ashabul babu ashabul hirabi fil masjid wannan babi zai nuna mana kenan ashabul iram hukuncin ma'abuta wasa da masu fil masjid a masallaci ana aisha radiyallahu anha qala laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace wata rana na ga maki ala babi hujrati yana a kofar kewayena wal habasha yal'abuna fil masjid mutana habasha suna training a masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasturni bil da'i ni kuma annabi sallallahu alaihi yana mini sutura yana kare ni da rida'in shi anzur ila da ibi ni kuma ina dubi zuwa ga wannan wasan da suke kenan ranar idi ne a ra'idi ana san irin wannan wasan ne zaka ga mafi yawa wannan mun yi saki abin ya kuce mana ranar idi ana san irin su kuwa a samu wasu 'yan tsara waɗansu 'yan abin nan 'yan jido ya zama an yi waɗansu wasanni ba wai na mashi ba na maharba na waye wannan kuma sai zama zuwan saba ma Allah amma dai a samu wasu wasanni waɗanda addini ya yarda da su nishaɗa yana da kyau irin wannan ya zama ana tsara sai kaga an magance waɗansu abubuwa wanda suke na wannan ba laifi bane ba irin waɗannan ababe kan ara ne kun idi ya kamata ya zama to irin wannan ko shugabanni ko kungiyoyi su dinga yi dan zabarar da mutane da wannan to su ma haka ya suka zo wal habasha ya abu da fil masjid me yasa saboda wannan training din da suke duk da an kira shi da sunan wasa amma ka gani wani abu ne na koyon salon yaki to kuma ai yaki koyon yaki wani abu ne da za a yi jihadin ɗaukaka addinin Allah da shi ne za a tabbatar da masallatan ma to kaga duka yana daga mishun na addinin musulunci shi yasa ya zama suna yi a masallaci saboda abin yana da alaka da addini kenan a cikin masallaci warsu da sassan shukur ne da wannan kuma yana nuna ba da 'yancin walwala walwala da sakin jiki a cikin iyali ka gana wa mata shi amma sai aka hoto yana kare tana kallo sai mata sutura ba ma wai yara ba ake zance hatta da ma matar ka ba laifi bane ba ranar idi kenan ana irin wani inda gurin da inda babu ikhtilafi babu laifi ya zama kenan an wuta don samun kenan tarwili da waɗansu abubuwa waɗanda suke nishadi a nan tsara sai ce inda kulle kwamin ilinu ha za a ba su zama cip cip cip kawai sai ka zama kawarici in dai zama to da koyaushe a nan tsara sai ce ya tsara hana imanin fas a sa'atu sa'a lokaci ba lokaci amma in ya zama da koyaushe idan ka wato masallaci karatun qur'ani kaza babu wasa babu abin kawai cip cip cip to akwai matsala daga nan gurin kuma sai khawarijanci ya halin kitabi la taba dubi halakal mutanatun halakal mutanatun halakal mutanatun ba ya raba da wani dole zama da shi yasa lokacin nan sai ya turo sai ya tarro sai ya laraba suna wasan koya halin ka gani sai ce ya bani isra'il irmu fa inna abakum kana ramiya ku dinga harbi ma'aininku kakan kwanan isra'il mahalfi ne mai farauta ne ma'ana mai harbi sai ce ina cikin wannan bangaren wannan ekip din sai suka ce a wancan suka ce ba za mu yi ba ka shiga wajen su kenan cinye mu za a yi ka gani to kenan irin waɗannan nishaɗa ya kamata ya zama ko da a makaranta ne ya zama a dinka samun wannan amma ya zama to ko da yaushe kawai kai da yara ma ba wasa kawai da an zo babu wani abin da su akwai mushkila amma ya zama akwai wani nau'i na tabi badar da ne ibn jama'a na cikin shirara masu cikin tazkirar sami wal mutakallim yana kawowa amfanin daga abubuwan da yake taimaka ma mai neman ilimi wanda ake son ya zama yayi abubuwan da za su tsara mai karhin zakira yace da cike da akwai kenan bangaren riyada ya ce magabata sukan ma warewa waɗansu kwanaki a shekara to ta tirenin da ɗalibansu ba ne ba ne ba ka ɗauki ɗalibanka ku hudda wata rana ku ce ku wani tseren a yi tserere a yi langa a yi wasu wasanni wannan ba ne ba ne ba za ka ga za su ji daɗi kuma za ka rike su ga gani ba za su rinka fita daga makarantar ba amma babu wannan sai ka alamu amma kai za ka rike su kuma zai zama to za su kaunace ka zai zama suna kaunar ka ka gani to ana son wannan amma ya zama to duka babu wannan akwai matsala to ga badar ya ce magabata suna ware iri-irin waɗannan abubuwa ɗin kuma yana buɗewa kwakwalwar ɗaliban yana buɗewa kwakwalwar su saboda zama guri ɗaya sai ya dankare abu amma gudun sai sa a samu gudanawa na kwakwalwa da wanda sai kaga ana zakira tana buɗewa ka lura ka zamana ma guri ɗaya kawai kai ta cin karatu kai ta cin karatu kai dai zaka ji amma inda zaka tashi ka dan zazzagaya haka ka dan yi wani abin haka ka dan cancanza haka sai ka ga mashi Allah ka gano wani abin da dada sai ka gaza gane shi da kana zaune guri ɗaya duk abin yayi wani jindirin to amma da kai sai ka ji wasai kwankoniya ne yana da mahimmanci wannan ka gana gurin ya turni sai ta ce an zuru ila da ilbihim ina kallon wasan ba an zuru ilaihim ba kan watan da ce ai kaga sai a zo ki sa yan balo ko yan kogowa ko yan funafunan kato yana rawa ce to ai kaga aisha ma an yabe na a'a wannan daban ba za ki zo miki sa wasu kattai kurum sun ci sun koshi ato yana rawa yana waka yana kashe murya kai ma ya ji an mushi makon ya kace dan daudu an cancanza an yi shaye-shaye ya hoto yana rawa kawai ki zo ki kura mushi ido kina kallo ka gani to wannan kaga ai da kwai matsala kai ya ma za ka yi kai rawar da ya yi ka kwalli ya ma da aka tsara shi aka mushi ado kawai mata ka kullum ta sai ka ga ko wanda ta yi kauna a duniya ta yi san shi inda shi za ta same shi kai a daidai ne kawai da sha'ani dai kawai maza suna inda suke to kaga wannan ai musiba ce muka samu kan mutum da Allah kare mu musiba ce muka samu kan mutum musiba ce ba karama ba ba to kaga an zur ila la'ibihim ila kallon warkin su ba raba mace ta zo tare da wa kullul mu'minati yaquduna min absarihinna wa yaquduna furujuhum wannan musiba wata saka ga yawan rashin zama a wurin ba duk wannan yana da to kai me kake tunani an zo an sa gaba wanda ya hika sa kaya ya hika kaza ya hika kimtiya shin za ta tsaya hankalinka su tabbatar da shi a ta dangane da kai inda Allah ya arsa ta da shi ba zai yi ba ko kuma kai in ka zo ka tattara wasu wanda an musu ado an musu kaza ka zo yanzu za ka dinga ganin wanda kake za ta ita za ka iya ganin kyanta har abada saboda wanda kake hararar wacan daban wannan duka yana daga musiba wallahi musta'an wasu ruwaya yana abu na bihar rahim a wata ruwaya suna wasa da kenan kibiyoyinsu wannan yana nuna a musulunci ana buƙatar tirenin akan waɗannan ababe ke al'umma musulmi su zama suna da kimsi wa ya dura masa za ta min kowace wa mai ta kai maƙiyanmu da suka gane matsala ɗin shi yasa kaga ne suke haramta mana yanzu kaje babu wanda amerikan za ka je wa mai bindiga kowace ce zai sarrafa ta babban ce zai sarrafa ta alman zai sarrafa ta rasha zai saboda koya daga ta kama kowa ma namiji so ne to amma mu ba in ka ba mu ma mu ta harbe kai kagani kage he suka yi ne sai suka cutar da mu akan wannan sai ake ta haramtawa mu ne da mu ne sai a kawo su dokokin da ma kai kawai ba kai da lafiya wayan za ka yi soja ma sai an je koyin halba bindiga an ɗauki dogon lokaci ana kawo maka koya maka harba bindiga ka yi kokari ko harba ruga ce a koya maka saboda in daga ta kama kawai kai ma za ka za ka yabi nan ɗinka ko harba ruga ce je ka koyi zama harba da ita ma je ka harba eh, ka koya in ka koya ta kama dirar da ta kagare to kai yanzu ko yan fashi ne Allah kiyaye sai aka yi ka tare ka mace ɗaya ka ɗauki bindiga kwamfikali ya san ya san tsare ima in dai baka yi wannan in ba ya sani tsare to amma suwa sun iya harba kuma bayan iya harba sun yi ma yi tajiriba wannan wai yana daga sirrin da zaka ga ko jami'an tsaro ne aka kai su yaki da waɗanda suke yan ta'adda sai ka gani yan ta'addan sun yi kware ma yaki saboda su sun jarraba sun yi sun yi sun samu kwarewa kai kuma da aka baka bindiga wani baka taba ba harba ta in ma ka sake ka harba kan aka tuso ka gaba sai ka taba ka in ba yanzu ba da ake wannan wani zai yi polis ɗin shi wai ida daga war polis ne har ida bai taba harba bindiga ba marabin shi da bindiga har ya ida daga ranar koyo na ƙarshe har ya ida ya maida mun gama salamun salama alhamdulillah ta na ida ba harba bindiga ne ba ma shi kenan to ai kawai shi abin da ya ɗauka polis ma wani kawai hikima da ƙwarewa iya kama mutu bai da haka ma ɗauka ko ka daɗe a ka ɗauki wanda shi aka yi kama ya ɗauka Allah da mutu shi ya zaga ga muka yi tashan wahala Allah kare ta shekara ne mana haka ne wallah da musta ta ce an zuru yana muna bihirabihim suna wasa da waɗannan kina masu nasu babu taƙaɗi wal munazama fil masjid wannan babin zai nuna mana hukunci a taƙaɗi kenan bin bashin wanda kake bi bashi bibiyar bashi wal mulazama da lazumtar wanda kake bi bashi fil masjid a masallaci an ka'ab ibn malik radiyallahu anhu annahu taqadama da abi hadar ya bi ibn abi hadar bashi kana lahu alayhi wanda yake kan shi fil masjid a masallaci ya nemi ya biya shi fartafa'at aswatuhuma lokacin da ya nemi ya bibi ya biya shi bashi sai sautukan su ya dagu a masallaci hatta sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji hofi baiti ma ke yana cin gida sai ji daga sautin shi yana bibiyar shi kan cewa lalle lalle ya biya shi bashi daga masallaci dauka sauti a masallaci in dai ba da akwai dalili ba baya halitta kai da imam malik ya ce wannan abu ne wanda bai halitta bai zaman to an yi wannan saboda haka sai inda kai wani dalili sai dai na umar radiyallahu ta'ala anhu ya ji wasu suna daga sauti sai sa a kira wasu sai ce inda ku yan madina ne da sai na ladabtar da a masallacin wanzu wani sassan za ku dinga daga sauti irin wannan wasu abubuwan za ka ga kamar raunin imani ne yake sawa guraren da a da ba a saba ba da daga saututtuka sai kaga kuma yanzu ne ana daga saututtuka irin wannan kawai misali wajen makwantai gurin binnewa ga wani yana shirin tunkarar munkar da nakir ko wasu sun tada wata gardama da wani harguwa ko kuma a masallaci kaga an tada waɗansu musu da wasu gardama da wasu zantuttukan da ba su da amfani allah kare wawazi baiti fa kharaja ilayhi ma ma ji sai wato hatta ka shafa sujuba hujrati har sai yayi labule rido na dakin shi sujub shine rido wanda za a yi shi a raba sake shi kenan wanda za a iya buɗe haka wanda za a yi shi sai kuma a raba kenan gehe nan gefe nan shi ake kira kenan da asujub saboda haka kenan sujuba hujrati da sai ma ke kira ya kawa ala yace labbaik ya rasulullah ina amsa ma ya maki qala za'a min daynika hada sai ce rage ma wannan bashin ka ma'ana za a rage mai rabi wa auma ilai ashaka sai mai nuni ma'ana sabke mai ne rabi ala karfi altu ya rasu lafa ya ce ma iki na rage mishi na sabke ba kala kun fakɗi ya ce to tashi kai kuma biya shi a nan gudun za mu lura da abu kenan in ana bin ka bashi jika ɗari to ba ni jika hamsin yanzu na sabke ma ba za a ce ba na rage ma hamsin kuma hallomi ila ajalin a'a baka zubi tun da aka rage to kuma sai a biya kenan a lokaci sau da haka kenan sai ce tashi ka biya shi akan wannan wannan ya nuna kaga hikima ta maki sallallahu alaihi wasallam da kuma tausaya ma kowane janibi wancan ya gaza biya amma inda ana bin shi shika ɗari aka nemi ya bada shika hamsin kai tsaye kaga an kyautata mai shi ma wancan kuma ya samu kuɗin shi sai ce to shikenan a rabi a rage mishi kenan wannan imamul bukhari ya fitar da shi a kitabul sulh babu halin shirul imamu sulhu shugaba zai iya ma mutane ishara da sulhu wannan haƙƙi ne na shugaba in haka zo kakka zama kawai kai gwanin kashe arme kana alƙali kawai duk da miji da mata sun zo to ba za su watse wajen ka ba face babu aure ba a san wannan wa sulhu khair iya daga hikimar alƙalin aka zo ka yi duk yanda za ka yi ka ga cewa ka tabbatar da auren nan ka a watsi kai duk yanda za ka yi kakka yarda aminan juna su watsi sun fata kai duk yanda za ka yi kakka yarda wasu abokan sharika na kasuwanci su zo gurinka a yi barambar kenan yin sulhu na wannan kaga na masarasa sai ya musu maslaha to wannan kuma ba zai samu ba dole ya zama alƙalai wanda sun karanci alƙalanci musibar da muka samu kan me ka samu alƙali bai ma san hukamiya ba balle ma ya karanta ba ba abin da sani da alƙalanci wani kawai zai zamana da an zo kawai yayi abin ne kashe wancan arman yayi wancan kawai da molanka ha kudi kawai babu wani dalili wanda ake karanta kawai da molanka a kaza ne wancan matar wancan tana gidan wancan wancan ba ta ida idda ba ya armama wancan wancan bai saki matar shi ba ya kamtsa ta can duba irin tseho da ake ga gani abin zai baka hawa mamaki kawai an saki mace ba ta yi ba abin nan tana shayarwa ba ta yin jini an yi kaza kawai ta yi wata uku tana gidan wancan to kaga duka wannan yana daga musibin da yan har alkalai ba su da ilimi za ka ga suna ta wannan bata al'amura wanda a da ba haka ba ake sai ya maimaita shi ba ba hada shirin imamu bisulh shugaba zai ishara ga sulhu shine wanda zaka ko komsariya aka ji a bai fati ya ce ga dakin sulhu kenan ku shiga ku yi maslaha saboda asali Allah subhanahu wataala ya ce wa sulhu khair sulhu shine abin da yake alkhairi imamu bukhari ya maimaita shi babu sulhu biddini ai addini sulhu biddini sulhu akan bashi wal aini da kuma kudi in kana bin mutum bashi lalle a zamana a yi maslaha a daidaita bashin da ya ci ya cinyewa shekara da shekaru da ka je ka mutu da musiba to ka rage ma a rage maka kai kuma an rage maka kai tsaye kawai ka biya ka huta kai ma ka samu yancin kanka a kitabul masajid babu rafa usul da fil masajid daga sauti a masallaci lalle ba dalil bai halitta a kusumat babu kalamul khusum ba'dhum fi ba'd magana da masu kusuma za su dinga yi da juna sai kuma babul mulazama saboda yadda ya lazimci ibn abin hadirar ya nuna lalle-lalle sai ya biya shi bashi shi ne mafuka hau suke cewa daga azar na rashin zuwa juma'a suka ce inda kwai wani mai bin ka bashi baka da kudi in kaji zai lazimce ka to kawai juma'a ta sauka a kanka in zai maka ta zai sai mu tsaya minti ɗaya rage kuma an cire wuta abin da muka wadi ya zama daidai Allah ta ramu da kuskuren mu Allah ga wata mana Allah ma rayuwar mu albarka kuma ji kuma na wata da dukkan tasirin musulunci musulmi dukkanin abin da yake cutarwa ne ga al'umma musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ka da ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam baraka alaihi wa sallam subhanahu wa ta'ala mun ga shi da Allah ta tabbata da shi da kuma